السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أمشي وبركاته زوا تفاكل نشار ولاشيا أمريكان لاشيا أمريكيا وكنا الفرمي صلى الله عليه وسلم أولنا رانا الأمانيس ونتجي هدو قوة أفرل شكرا نبي الجيو دا أشهد دخول ميلادية wanda kuma ya daidai da ashirin da biyar wata ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan ne a rawar makar formiyar ma'ani da shafa da tijari wanda ke shagari rawar ƙarshen barta daga ta kaduna tare da shugabanmu kuma jagoranmu imam asaidi shi muhammad sallah bin shi muhammad yanayi ne radiyallahu ta'ala anhu a inda shi gabatar da karatu a cikin littafin shiha yau ma kamar kullum maulana zai tashi ne daga inda aka fi ajiya kuma insha Allah a gobe juma'a 26 ga watan Ramadan za a daure wannan karatu na wannan shekara ta 1445 sai Allah ya raya mu zuwa shekara ne zuwa za a ci gaba so da aka sako ne ana kai su kowa da kowa wanda yake isar da wanda bai ba sai dai na kula
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المادر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ci gaba da karatu a cikin littafin ashifa a babin da shehi kawo kadi iya da yake mana bayani akan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda sunayen suka kunsa na daraja da kuma darajoji bayan abin da ya gabata jiya akan sunaye guda biyu na Taha da kuma Yasin wa zakara ghayruhu waninsa ya ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa li ashratu asma'in sunaye guda goma sun tabbata gare ni ina da sunaye guda goma fa zakara al-khamsata allati fil hadith al-awwal sai ya ambaci guda biyar na sunaye waɗanda suka zo a hadisin farko da ya fara faɗa Muhammad da kuma Ahmad da kuma Mahi da kuma Hashiru da kuma a a a a eh aqibu ya ambaci waɗannan guda biyar da suka gabata a ruwayar farko qala sai ya ce wa ana rasulur rahmati bayan wa'ancan guda biyar kuma annabi sai ya ce ni ne manzo na rahama ni manzo ne na rahama ashe rasulur rahmati suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan karara alqur'ani ya tabbatar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga annabi rasulur rahmati ne sannan manzo Allah ya faɗa a haƙƙinsa ana rahmatun muhudatun ni rama ce abin kyautarwa a gare ku kaga ya inganta a alkur'ani ya inganta a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah manzo ne na rama kuma gaskiya ne kullum ana magana akan wannan rahmaniya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ba bukatan maimaita abubuwan kusan kullum ana ji an gane annabi dai manzo ne na rama bayan nan wa rasulur rahati manzo Allah sallallahu alaihi manzo ne na hutu manzo ne na hutu Allah ya turo manzo Allah ne domin ya hutar da halitta daga wahalallu waɗanda suka rataya a kansu da wuyayinsu Allah ya turo manzo Allah ya sauke musu wayannan nauye-nauyen kamar yadda muka sani al'ummatai da suka gabata da zaran wani mutum ɗaya a cikinsu ya aikata saɓon Allah babba yana zama sanadiyar halaka alƙarya ma gaba ɗaya laifin Allah na mutum ɗaya an san haka ko ba za haka ba yanzu dala da Allah ya turo manzo Allah ba hutar da mu daga wannan ba eh ba mu samu hutu ba mun samu hutu sannan al'umman da mutum iya saba wa Allah da daddare a ɓoye ba wanda ya sani kafin wayewan garin Allah an rubuta a goshinsa, haza fulanun kari a sallaha, wani ya saba wa Allah ga laifin da ya aikata, a goshinsa a rubuce, da Allah su biya tonu ko bai tonu ba, wanda ya saban Allah da daddare, amma kuma da safe kuma an rubuta saban a goshinsa, kowa zai iya karantawa jiya da daddare ga abin da wani ya aikata. dala da maza Allah Allah ya turo mana shi mu ba hutar da mu daga waɗannan wahalallun ba da wannan tonan siriri ba a irin wannan tonan siriri kaga an an an an dauke mu an dauke mana sannan irin nauye-nauyen da Allah ya ɗora ma al'ummatan da suka gabata a wajen ibada ma a wajen tsarki ma kaga ai mu ba ɗora mana irin wannan nauye-nauyen ba kazanta in ta taba jikin wani daga cikin su da ai ba hanyar da mu muke bi mu tsarki su suke bi su yi tsarki ba ko hanyar iri ɗaya ne ba ɗaya ba ne su gogawa suke har jini ya bayyana kaga mu an ɗauke mana wannan sannan in najasa ta zuba a tufafin ɗaya daga cikinsu al'umman da suka gabata a baya nake magana kaga ai ba magana wai a sa ruwa a wanke ko a yayyafa ruwa shikenan an yi tsarki ba a'a a yanke gun ne ta nemo wani yaji ta yi fakinsa wai shi ne tsarkakewa kaga mu an ɗauke mana wannan ko ba ɗauke mana ba kaga mu da yake al'umma ne na hutu kaga an hutar da mu daga irin wa'annan abubuwa muna da labarin banu isra'ila wanda in mutum ya saba wa Allah a cikin su a da an gane ai ko akan sa masu ya su su yi ta kashe junansu su ya su su ta kashe junansu faktulu an fusakum a gani kwanukan zalikum khairun lakum inda bari kun fata ba laikum ka gani kenan ku a sa mutane su ta kashe junansu saboda sun saba wa Allah da Allah wannan wahala ne ko ba wahala bane kaga mu duka Allah ya janye mana irin wa'annan abubuwan gaba daya ko bai janye mana ba ya janye mana da Allah wa laifi a cikin ma ce mu ta kashe junanmu mu mutanen unguwa ka za su yi ta kashe junansu wannan shi ne mana karɓuwan tubansu a wajen ubangijinsu kaga mu duk bai mana waɗannan abubuwa ba saboda sayyiduna rasulullah kaga manzo Allah dai rasulur rahati ne manzo ne na hutu Allah ya aiko shi duniya ne domin ya hutar da wannan al'umma wahalallu da nauye-nauye an gane kenan ko wanda da take wuyayin wasu al'umma a kagale mu duk an janye mana waɗannan abubuwan gaba daya a azumi an sama mana sauki an gane a azumi an sama mana sauki ba irin azumin da mutanen da suke yi mu muke yi yanzu ba a ga an so ka sa mana uhilla la kulli yata siyam rafaf ila nisaikum a ga mu an yarda da daddare in dai rana ta fadi ba komai kana iya mu'amala da iyali su mutanen da ba haka bane ai ba kai ba sai mu'amala da iyali a zamanin azumi ba amma kaga an yaddar mana mu yi wannan an gane kenan ko sannan kuma a tashin abinci ma yadda muke mana iftar da kuma sahur haka su duk tsarin su ba haka bane mu an sauƙaƙa mana saboda ne manzan mu manzan hutu ne an gane ya zo domin ya hutar da mu daga abubuwa masu wahala abubuwa masu tsanani abubuwa masu mashakka kwarai da gaske yasa a takaice dai yana daga cikin sunan manzo Allah bayan rasulur rahmati sannan kuma rasulur rahati ne kuma manzo ne na hutu kuma gaskiya ne in ka dawo zahiri ma zahiri ma wannan ma ba da Allah hutun da muke samu yanzu da Allah mutanen da sun zame ni mutanen da sun san fanka ne sun san AC ne sun san mota ne sun san jirgin sama ne duk ba kuma yana abubuwan ba amma mu da yake mu Allah ya hada mu da shugaba halitta annabi Muhammadu abinda bai yiwuwa da yanzu yana yiwuwa cikin sauki a cikin sauki ba wahala ko ba haka bane eh jiragen ma na ruwa irin na yanzu irin na da ne kaga ba irin na da bane ai ko ba irin na da bane an ci gaba sosai da yawa mutanen da da suke mu'amala da teku da kwale-kwale in sun dawo yanzu kai anya me ke faruwa a duniya ne saboda sauki da aka samu saboda haka a zahiri ne maza Allah rasulun rahati ne sannan a batini ma dai rasulun rahati ne a kowane yanayi ne rasulun rahati ne a barzakhi rasulun rahati ne a mashan ma dai rasulun rahati ne a kowane hali ma dai rasulun rahati ne ta ko ta ina annabi sauki kuma abin mamaki dan Allah wane ne Allah yake mana in ba mu ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-asra manufan Allah da al'umman nan sauki ba tsanani ne manufan Allah da wannan al'umma ba da Allah ya mana wannan jakin ba Allah bane sannan wa ya ga mana wa ma ja'ala alaykum fid dini min harajin Allah bai sanya kunci a gare ku a cikin wannan addinin ba ba Allah mana ya faɗa mana dan wa ya faɗa mana ai dan rasulur rahati ne saboda manzon nan ne dai na hutun nan dai an gane kenan ko shine wani sahabi ya ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane da ranan azumi yace ya rasulullahi halaktu wa ahlaktu na halaka na halakar annabi yace me halakar da kai yace ya rasulullahi ai iyali na ne na fada mata da ranan azumi haka ku ya halaka ya halakar ko annabi ta haifa ko me kafara ne kawai kafara za yayi yanzu za ka yi azumi 60 yace a wannan dama ba shi da tare bane a cikin da ne wannan fannan ba a kuma magana kuma double din azumin wala ba zan iya ba ai a 30 din ne ma wannan bala'in ya faru to ina bi yanzu 60 ba haka bala'in ya zama double kenan ta yanzu ya za yi ka iya ceruwa yace ciyarwa yace wallahi ban da hanyar ciyarwa duk hanyar da annabi ya ambata masa na kaba ce wallahi ba mai iya yiwuwa annabi yace zauna sai zauna yana zaune sai aka kawo manzo Allah kwandan dabino sai annabi yace na mutumin nan da ya afka min iyalinsa yace ga ni ya rasulullah annabi yace dauka ka je ka ciyar ka faranta sauka a kanka yace daukan jin ciyar yace eh yace tab wannan ciyar aka ce fakiran miskinai sai kaga ai duk garin nan gaba daya ban ga mutumin da ya kai ni talauci ba duk garin nan gaba daya ni ban ga mabukaci iri na ba annabi yace ka je ka ciyar da kanka dala wannan ba rasulur rahati bane ba manzon hutu bane dala bai hutar da wannan sahabin wahalallu mabambanta ba ai ya huta daga wahalallu ƙarshen magana ma an gane ya samu ciyarwa daga manzon Allah wanda wannan ciyarwa ko na bukatar ta ashe annabi ya dauki abinci ya baka an gane kuma abincin da annabi ya muso dabino annabi yana son dabino ya dauka ya baka an gane kwando guda kaga da kai da iyali da yara ko tsakin hadiya daga manzon Allah kaga ai lafiya da abinci mai albarka wanda guda ɗaya man annabi ya ga dama ya baka zaka yi saki har ka mutu bai kare ba ana gwagura bai kare ba bayan da na dauki kwando guda a baka kaga ta kote ina dai manzo Allah dai rasulun rahati ne manzo ne na hutu na hutu dalla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karbo sallah guda 50 ba ta nema mana sauki ba a ta da guda biyar ba me yasa a nema mana sauki a hutar da mu a nema mana dai hutu kuma ya samu hutun ai inda sallah 50 muke yi yanzu ya zamu gani eh yanzu isha'i da tarawih ma yake karewa isha'i tarawih ma yanzu ya yake karewa a tarawih ma mu da yanzu mun san inda ake alamtar zuwa nasi malam inda ba alamtar zuwa nasi ake yi ba malam akwai rigima da zaran an ji liman ya dauko bakara eh ala ramma ne a gaba akwai tsayuwa sai ga mutum yayi kwana malam ya je inda ake alamtar zuwa nasi shap shap kawai ya gama ba komai amma bai damu ba bayan tarawi zai je zauna a teburin mai nama ko mai shayi a yanko masa nama a zuba masa shayi ya kwashe sama da awa guda amma bai damu ba amma tarawi kam da bai dai tsaya awa daya tsaye ba ala ayyati hala dai manzon Allah alaihi salatu wassalamu dai rasulur raha mana manzo ne na hutu Allah ya turo mana shi dan ya hutar da mu daga walallu ya dauke mana tsanance tsanance mabambanta wanda muka sani da wanda ba mu sani ba saboda manzo Allah daga cikin sunansa rasulur raha ne wa rasulul malahimi sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne mayaki manzo ne an gane mayaki a filin daga manzo ne da aka aiko shi da takobi an aiko manzo Allah da takobi an aiko manzo Allah da yaki an gane kenan ko eh dan a nuna jarunta ta sayyidu rasulullahi annabi mu annabi Muhammadu ba rago bane ba rago bane ashja'u khalqin la'i ne an gane kenan kuma fi jaruntan halittun Allah ne saboda haka Allah ya turo manzo Allah da jihadi kuma annabi mayaki ne alaihi salatu wassalamu sannan kana dauka yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki ne mai manufa mai dadi mai manufa mai dadi in an ce ka ji Allah ne ka ji manzo ne an buɗe maka ƙofar aljanna ga ta nan ka shiga ka ce ba za ka shiga ba to a lokacin ake ya kanka an gane karatu na in ma ka ce ba za ka bi ba za a sanya maka kuɗin haraji kuɗin jizya ka biya in ka biya ma nan ma za a baka ina ba da mun da sai baka ka ci ba da addinin ka kuma ana karban kuma wannan kuɗin jizya a tare da kai dan dai a nuna maka dai manzo a yadda muka mutuwa ba dai rasulur rahmati ne kuma rasulur rahati ne amma in mutum ya ƙi ya yi imani ya ƙi biya jiriya sannan kuma za a gaya maka me kake taka ba shi karfi karfi oh to shi kenan in karfi ne to shi kenan an gane kenan ko sai a nuna maka ba ka da karfi kai da ifi ne ma an gane da kuma rashin kunya haka sai a ladabtar da mutum shi kenan a yaƙi in an kai shi kuma shi kenan ya ta wuta da rai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi da yaki duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi irin na manzo Allah annabi bai taba zama da sabai an shirya yaki an ji an fada ba wasu mutane da yaki ba a'a baya yin wannan baya yi in dai aka zo masa da yaki yana kare kansa an gane karatuna yana kare kansa amma shi da yaki a yaki wasu ba yi da annan nabiyar Mustafa Dara magaza bala sadda udwanan wa radda da shi annabi ba yaki yayi ba sadda udwani yayi ya toshe kofar zalunci ne duk wani hanya na zalunci annabi yana toshe shi wa radda da lala in kuma an zo da kata sai raddin wannan katan ba za ta karo so nan ba a ai kata ba zai zo nan ba sai ya mayar da kata inda ya fito amma da dawa annabi zai yaki ai annabi bai da abokan yaki yayi sabai ma a gaskiya ai ba su da abokan yaƙi balantana manzo Allah ai ba shi da shi yayi wanda in yayi jifa Allah ya ce shi yayi ina magana ai annabi da abokan yaƙi kwata kwata ana dai buga dai example dai dai da abubuwa dai mabambanta amma ba wai magana abin nan ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na yaƙi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'am hmm وأنا المقفى وأنا المقفي هاتر ويا ناكم مقفاني إيه وأنا المقفي ni kuma ni ne mai bi an gane mukaffi mai bi mana wa kaffaina min baɗi bin rusuli an gane kenan ko bayan annabawa da manzanni sun wuce annabi yake ba mai jinsu in ba ni ba in ya zo da ma'anar mukaffi an gane kenan ko me ji aini na ji bayan annabi isa na kulle kofar nubuwa da risala in ya zo al-muqaffa abin bi an gane kenan ko shine abin bi wanda ya bi shi ya bi Allah wanda kuma ya saba masa ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yana iya zuwa da ma'ana guda biyu muqaffi muqaffa an gane kenan ko mana da ismu fa'ilin da kuma ismu maf'ulin saboda haka ni mai bi ne ni na bi bayan annabawa da manzanni na koba koban na kulle koban su kaga shaukar yar sai yi bayani dan ka gane sunan almuqaffi din ne an gane kenan ko sai ya ce kafaitun nabiyina kafaitun nabiyina ai ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ai na bi bayan annabawa ne an gane kenan ko eh sun ma arsalna rusuluna takara an gane daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan an gane annabi wani yana bin wani manzo wani yana bin bayan manzo wani to ni ne kuma na bi bayan su gaba ɗaya na kulle an gane kenan ni na kulle gaba ɗaya bayan ni kuma to babu wani annabi kuma alayhi salatu wassalam wa ana qayyimu ni kuma manzo Allah daga cikin sunana akwai qayyimu wannan qayyimu yana da ma'ana da yawa daga cikin manonansa ni mai daraja ne shine ma'ana qayyimun an gane kenan ko ni ne shugaban masu kima dukkan wani ma bacin kima to ni ne shugaban shugaban masu kima wannan kenan qayyimun yana daukan mana ai ni annabi Muhammadu qayyimu sunnati ne an gane kenan ko ni na tsayar da sunna ta ayu an gane kenan ko ni na tsayar da addini addinin ya tsayu bai karkace ba an gane in ba maza Allah ba wa zai tsayar da addini bai lankwashe ba kuma bai karkace ba yace ba wa ni ne wanda na tsayar da addini ya tsayu kuma shari'a ni na tsayar da ita ta tsayu kuma ni na tsayar da kuma sunna kuma ta tsayu shine ma'ana kayyimu me miƙarwa me tsayarwa duk yana da wata ma'ana kayyimu wal kayyimu ma'anar alƙayyimu kuma in ji shauƙari iyala wata manga aljami'u alkamilu aljami'u mai tattarowa wanda ya tattaro duka shari'o'i gaba ɗaya dunkule a cikin nasa shari'a wanda ya dunkulo saƙonnin annaba da manzanni duka ya dunkulo a nasa saƙon wanda ya dunkulo littattafai na annabawa gaba ɗaya ya dunkulo a nasa littafin yau in kana rike da shari'a annabi kana rike da dukkan shari'an annabawa da manzanni in kana rike da alqur'anin za kana rike da dukkan littattafan da aka sauko da annabawa da manzanni gaba da saboda annabi sunan zama aljami'u aljami'u kuma abin mamaki shi jami'un nan shine adadin surorin alqur'ani surorin alqur'ani sun zo adadin jami'u 114 haka suka zo daidai kuma sunan jami'u in ka lissafa shi a hisabi zai baka ɗari da goma sha hudu ne kaga wa anal jami'u ma'ana alƙayyimu aljami'u mai tarawa alkamilu kuma cikakke shine ma'ana qayyimu aljami'u alkamilu mai tarawa kuma cikakke sallallahu alaihi wa alihi sallama kama wajattu shau kari ya lege to kaga wannan suna na qayyimu ni ma dai haka na tarar da shi amma walam arwa ban rawaice shi a cikin ruwayoyi na ba a ruwayoyi ni nawa ni ban rawaice shi ba amma dai na same shi a cikin wasu littattafai haka amma a ruwaya ta ni ban rawaice shi ba an gane kenan ko ban rawaice wannan suna daga cikin sunan manzo Allah ba a'a ni ma nan kayyima waje na kusamu an gane ai ko kusamu eh shi na rawaita amma ba kayyimu ba na'am wara amma dai ni ina gani anna sawabahu kaji hakika daidai na wannan sunan daidai sunan qayyimu a ce kusamu dama bambancin qayyimu da kusamu yawun ne da sawun an gane kenan ko ana mai da wannan yawun ta koma sawu ta zama ta zama kusamu ni a gani na kusamu ne kuma sunan manzo Allah dama kowa ya sani dama kusamu ne kuma annabi da suna kuma kasimu iri biyu akwai kasimu da ake rubutawa da sin akwai kasimu da ake rubutawa da cha ta sunan annabi ne kasimu mai sin mai rabo kasimun da cha da sa'un kenan mana mai tarawa shine mana eh yasa suna rubuta abul qasimi mana al qasim mana da da sinun ko kuma da menene da fa'un duk ana iya rubutawa kuma ya yi daidai ba kuskure ba ne duk su don manzo Allah ne shi ne ƙasimu kuma shi ne kuma ƙasimu kuma har yanzu da na sinun da na shawu da na sawu duk shi din ne alaihi salatu wa salam to da haka ni ina ganin daidai a qayyimu shine kusamu bisa'i ma'ana da sa'u ma'ana da cha kenan inji malaman warshu ko eh kama zakarna'u yadda muka ambace shi badu bayan nan anil harbi daga imamul harbi wawwa kuma shi wannan suna na kusamu ashbau ya fi kama duk tafsiri da fassara ya fi kama da fassara in an ce kusamu mai tarawa shine ma'ana kusamu mai tarawa fasimu mai tarawa waɗannan sunayen duka gaba ɗaya za mu ga maulamin shehu yana yawan yaban manzon Allah da su a cikin diwaninsa kusan zai yi wuya za mu fara faɗan sunayen manzon Allah ne an gane kenan mabambanta mabambanta mabambanta amma alhamdulillah maulamin shehu saboda soyayyarsa ga jinabi manzon Allah kusan babu wani suna ɗaya wanda bai ɗauka ya masa baiti a cikin diwani ba babu kowanne sai aka samu shehu ya masa yabo a cikin diwani yana cewa falanwaru wal alwanu wal raqafu wal gina tudhakkiru arbab al basairi bil qusam qusam kaga qusam ismu min asma'i sallallahu alaihi wasallama suna ne da cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu qari ya rawace shi muna gani shine ma'ana mai tarawa kaman kace hashiru mai tarawa shine ma'anan qasimu din da ta mai tarawa da har yanzu duk dai suna fassara juna sai ya zama kaman adabu tafsirin ne na'am wa kad waqa aidan aqiqa ya ya ya ya auku kuma fi kutubil anbiya a cikin littattafan annabawan da suka gabata qala daudu alayhi salam annabi daudu alayhi salam ya fada allahumma ba'ath lana muhammadan muqima sunnati ba'da al-fatra fakad yaqulu al-qayyim bima nahu annabi dawud alayhi salam ya faɗa a cikin addu'o'insa yana roƙon Allah ne annabi dawud alayhi salam sai yake ta Allahumma ya Allah ib'at lana muhammadan Allah ka aiko mana da annabi muhammadu kaga annabi dawuda yana roƙon Allah Allah ya aiko musu da annabi muhammadu ya aiko musu da shi ya aiko musu da shi muqima sunnati domin manzo Allah sallallahu shine mai miƙar da sunna a wannan duka yana fassara manan qayyim ne an gane muqima sunnati annabi ai shi ke miƙar da hanya madareci ba da fatati bayan yanke wata bayan hanya miƙaƙiya ta yanke da shudewar wani annabi wani annabi bai biyo baya ba to annabi shi ke tada abinda ya karkashe a wannan lokacin kamar yadda bayan daukewar annabi Isa abubuwan da suka karkaje tsakanin Isa da manzo Allah aya ne mudu ya miƙar da su gaba daya ya miƙar da su babu wani lankwasa ko da babu karkata ko da annabi ya ta da su gaba daya bayan ma'ana zamanin annabi Isa alayhi salam shine ma'ana alqayyim kenan wa kada yakunu alqayyim haka zai iya yiwa manzo Allah sallallahu alaihi a kira shi da wannan suna na alƙayyamu ya mana saboda irin wannan mana na muqima sunnati da warawan naqashu imamu naqashu wanda tarjuman sa ya gaggabata a baya ya rawaito anhu sallallahu alaihi daga manzala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa li fil qur'ani sab'atu asma sab'atu asma sunaye guda bakwai li sun tabbata gare ni ni manzo Allah fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma a cikin alqur'ani akwai wurare guda bakwai wanda Allah ya ambace ni da ma'ana sunayen mabambanta har guda bakwai kamar yadda zai faɗa mana su ɗaya bayan ɗaya daga tolar nan sunaye guda bakwai da Allah ya ambace annabi a cikin su a cikin alkur'ani akwai muhammadu mun yi bayanin sa baya a wurare daban-daban guda hudu wa ahmadu Allah ya ambaci manzo da sunana ahmadu mun yi bayanin sa baya sau ɗaya a cikin alkur'ani ya ambace shi sannan wa yasin Allah ya ambaci annabi a cikin Alƙur'ani da Yasin shi ma bayani ya gabata kansa manansa mana ya sayyidu bayani ya gabata wa taha sannan Allah ya ambaci manzo Allah cikin Alƙur'ani sunan taha shi ma bayani ya gabata abinda ake nufi ya tayiru ya haji da wasu manoni ma mabambanta ma da ake nufi da wannan taha din ba iyakacin manansa ba kenan wal mudassiru kuma Allah ya ambaci manzo Allah da suna al-mudassir shine mana ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir mana ya mai lulluba ya mai lulluba wal muzammil kuma Allah ya ambace da suna na al-muzammil a cikin alqur'ani ya ayyuhal muzammilu qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila zuwa ƙarshe kaga waɗannan sunayen guda biyu suna fasara juna ne ma'ana almudassir mai lulluba almuzammilu mai lulluba saboda abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Ira da Jibrilu alaihi salam an sani hadisi yana nan a cikin farko farkon sahih Bukhari shikenan dai abuwa da yawa suka faru bayan da an ce manzo Allah ya karatu yake ni ba mai karatu bane abin da ya faru tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faru na sanya shi a fufukensa har sau uku nan dai annabi ya yi karatu daga nan dai yanayi na jazabi da hali ya zo wa manzo Allah da wasu abubuwa makamantan irin wannan ya zo gida dai yana cewa matarsa sai da Khadija dasirini zammilini dasirini zammilini an gane kenan ko eh eh saboda abin da yake gani yana gani in an lube shi in an lullube shi abin da yake ganin nan zai je na ganin sa ko da ko sai da Khadija ta lulluɓe manzo Allah abin da yake ganin nan dai bai daina gani ba bai daina gani ba saboda wani abu ne wanda bai karban shamaki irin wannan Jibrilu ne a takaice dai da Allah ya tashi kiransa sai ya kira shi da ya ayyuhal mudassiru ya ayyuhal muzammil an gane wannan ma yana ga cikin wani irin basti tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda ya ce a lulube shi a lulube shi da Allah ya tashi kiransa ya kai mai cewa a lulube ka kaga sai kira shi irin wannan kira kaga daga nan ma za ka gane tsakanin manzo Allah da Allah wallahi tsakani ne na jamala ba jalala tsakani ne na basti ba na qabdu bane an gane to da haka sunan annabi ne a cikin alqur'ani almudaffir kuma sunansa ne a cikin alqur'ani kuma almuzammilu har yanzu wa abdullah sannan Allah ya kira annabi da sunan Abdullahi a cikin Alƙur'ani. An gane kenan ko Abdullahi, Abdullahi, kaga ya kira shi da wannan suna wa anda hulun makama Abdullahi ya du'u ka biya kununa alayhi libada. Ya kira shi da wannan sunan Abdihi, Abdina, waye duka dai ya ki kira shi da irin wayannan mana suna din. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin sunan da ya fi son an gane Allah ya kira shi da shi mana shi ne Abdullah. Allah ya annabi ya fi son wannan sunan gaba ɗaya, sunan da Allah zai jingina shi zuwa ga bawansa. Annabi ya fi son wannan sunan, Abdullahi annabi yana so, subhanan lazi asra bi abdihi annabi yana son irin wannan. Tabaraka lazi nazal furqana ala abdihi wa in kuntu fi rabi mimma nazalna ala abdina irin wannan sunayen annabi yana son sa. sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ya ma fi son su fiye da dukkan sunaye gaba daya ma ya fi son su in dai Allah zai kira shi ya kira shi da irin wannan sunayen annabi ya fi son wannan wanda wayannan sunan sunaye guda bakwai wanda Sheikh Qari Iyal ya rawaita anan amma ba su kenan a cikin Alqur'ani ba ba su kenan a cikin Alqur'ani ba an gane kenan ko Allah ya kira shi a cikin Alqur'ani da Ra'ufu ya kira shi a cikin Alqur'ani Rahimu ya kira shi cikin Alqur'ani kuma Nuru an gane kenan ko da makamantan sunayen suna nan wanda Allah ya ambace shi da su a cikin alqur'ani wato sunayen maza Allah ne kamar yadda nan gaba zai fada mana annaji mustaqim as-siratul mustaqim waye dukkan sunan sunayen shauqali ya ji zai tattaro mana sunan gaba saboda haka ba sai mu ma faɗe su ba duk zai faɗe su nan gaba gaba daya ba su kenan suka zo a cikin alqur'ani ba ya ambace shi as-siraj a cikin alqur'ani dukkan shi ya ambace shi shahidun ya ambace shi mubashirun ya ambace shi naziru ya ambace shi kuma a a a, a bashiru kuma dukkan sunan dai sunaye daban-daban daban dai wanda alqur'ani ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su amma dai a wannan ruwaya an takaitu ne akan guda bakwai ba dan su kenan ba wa fi hadisin ya zo kuma a cikin wani hadisi an Jubair ibn Mut'im daga Jubair dan Mut'im radiyallahu an Allah ya kara masa yadda ya ce iya situn mana sunayen guda shida ne sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama mana guda shida ne maimakon hamsatu asma ko asharatu asma nan ya zo kuma sittu asma an gane ganin ko sunaye guda shida sune muhammad bayani ya gabata wa amadu da amadu wa khatimu Allah kuma ya ambaci annabi da kuma khatimu an gane kenan ko alqur'ani Allah ya ambaci annabi da suna khatimu an gane kenan ko wa khataman nabiyina ko wa khatiman nabiyina sannan wa aqibu a a sunan annabi kuma har yanzu aqibu ne ma'ana kamar yadda muka faɗa a baya ƙarshe na annabawa ƙarshen manzanni gaba ɗaya wa hashiru kuma daga cikin sunayen annabi akwai hashiru wanda annabi ma ya basara ni ne mai suna hashiru wanda Allah zai tara halitta gaba ɗaya a ƙarƙashin dudduge na ran tashin alkiyama wa mahi wa sunan annabi shine mahi wanda annabi ya yi bayanin sa ni ne wanda Allah ya shafe kafirci da ni a doron ƙasa gaba ɗaya ko kasan makka da kuma kasan larabawa ko kasan duk duniya dai gaba daidai Allah ya shafe kafirci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi hadisi abi musa al-ash'ari a cikin hadisin da abu musa al-ash'ari ya rawaito annahu kana sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yusammi lana nafsahu asma'an yusammi lana nafsahu annabi yana ambata mana kansa asma'a da wasu sunaye annabi da kansa yana ambata mana kansa da wasu sunaye nasa fa yaqulu annabi yana cewa ana muhammadu wa amadu wal muqaffi ko wal muqaffa wa nabiyyu tawbati wa nabiyyu malhama wa nabiyyu rahmati annabi yana ambatan kansa da muhammad yana ambatan wannan so dewa annabi yana ambatan wannan kamar yadda ya zo a ruwayar bukhari annabi sau da yana faɗawa sabansa afala ta'jabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'anahum wai ku sabaina ku gani bane ba za ku yi mamaki ba kayfa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'anahum yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake juya min da zage-zagen qurayshawa wa la'anahum da kuma tsinan su ba ku ga yadda Allah ke karkata mun da waɗannan abubuwan ba ba za ku yi mamaki ba yadda Allah ke kare ni ba ya karkata mun da zagin ƙurashawa ya karkata mun da kuma tsine-tsinen ƙurashawa ya ce abin mamaki su ƙurashawa ba ya shtumuna muzammaman wa ya la'anuna muzammaman ya ce ai su ya shtumuna muzammaman suna zagin abin zargi ne ai abin zargi suke zaga wa ya la'anuna muzammaman kuma suna tsinewa abin zargi ne ni kuma ba muzammamu bane suna na Muhammadu Allah Muhammadu da muzammamu ɗaya su kuma Qurayshawa yashtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman ni kuma wa ana Muhammadu wa ana Ahmad wa hada al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yushar an-nas ta'ata qadami yawm al-qiyamah wa ana al-aqib alladhi la nabiyya ba'du lalla ku kalla wadda haka annabi yana ambatan kansa da wannan sunana Muhammad kuma yana ambatan kansa da sunana Ahmadu kuma yana ambatan kansa da sunana Al-Muqaffa abin bi kuma Al-Muqaffi kuma mai bin annabawa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yana bin annabawa ina fata an fahimta abin bi ne amma shi ma yana bin me annabawa yasa da'awar manzon Allah ba ta saba da'awar annabawa ba a gane karatun ai da'awar manzo Allah ta ji da'awar annaba ne da manzanni ai ba sabani an gane domin ba zai iya yiwuwa a samu sabani tsakanin annabawa ba kwata kwata babu babu annabi yana cewa al-anbiya wa abna'ul illah dinuhun wahidun wa abnanuhum mukhtalifa annabi yana cewa al-anbiya su annabawa da kake ganin su dukkan su gaba daya abna'ul illah ko abna'ul allah ƴaƴa ne na kishiyoyi ‘ya'yan ne kishiyoyi ne, lalla ‘yan mutum da mata biyu ko uku ko hudu, lalla mijinsu nawa ne, lalla mijinsu ɗaya ne yi, duka ‘ya'yan wayan nan matan duka ‘ya'yan waye, ‘ya'yan ne gida ɗaya ne yi, duka ‘ya'yan ne gida ne, ba wanda ya zai ce shi ba ɗan mai gidan ba ne, kuma babu wacce ta yi za ta ce wai ‘ya'yanta ne kaɗai ‘ya'yan mai gidan, na sauran ba na mai gidan ba ne, a duka ‘ya'yansa ne, nutufarsa ne gaba ɗaya, sau da haka annaba wannan misalin su misalin mana ‘ya'yan ɗakuna ne mabambanta, jiruhun wayidun addinin su ɗaya ne, kamar yadda ‘ya'yan kishiyoyi baban su ɗaya ne wa azmanuhum mukhtalifa amma kowa da kosa kowa da zamanin sa an gane karatu nan ko kowane annabi da zamanin da Allah ke aiko shi a cikin sa an gane amma ubangijin su ɗaya addinin su ma daya komai nasu ma daya kamar ƴaƴan kishiyoyi kowa da uwarsa amma dai ubansu ne guda ɗaya ne ba biyu bane haka annabawan Allah suke to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama almuqatti mai jin annabawa a da'awa mai jin annabawa a haƙuri na da'awa ana da bai saba wa hanyar annabawa a da'awa ba kuma bai saba wa annabawa a irin nau'in haƙuri a wajen da'awa bal ma dai ya ƙara akan nasu ma amma bai saba ba ba wani annabi da zai saba wa junansu wanda abu ɗaya ne dukan su gaba ɗaya wanda haka almuqaffi ne kuma mu a wajen mu almuqaffa ne abin bin mu ne manzo Allah muqaffa aminun wa huwa fi rusli mujtaba habibu ila al-ayyi bad'an wa maktama annabi abin bi ne alayhi salatu wassalam sannan wa nabiyyu taubat annabin tuba ne kuma malamai su yi maganganu da yawa akan nabiyyu taubat ya ke nufi da nabiyyu taubat ma'ana wasu sun tafi a bisa wannan ma'ana cewa abin nufi da cewa nabiyyu taubati ma'ana annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ke yawaita karban tubar al'ummansa. An gane kenan ko? Eh, bai al'umman da Allah ke yawaita karban tubar al'ummansa irin wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Mu abin mamaki ma an bar mana kofar tuba ma a buɗe har kusa da tashin kiyama. Sai kusa da tashin kiyama sannan za ku kulle kofar tuba. An gane kenan ko an batta a buɗe ba a kullewa sai yasa ko da wani lokaci al'ummar annabi in ya duba kofar tuban a buɗe take karɓa ake yi sannan abin mamaki a rayuwar ɗan adam ma shekarun da mutum zai yi a duniya ba kuntata masa ba Allah ya bar maka kofar tuba ka tuba in dai kai al'ummar manzo Allah ne ko da saura sakan ɗaya ka mutu in ka tuba Allah ka karɓi tubanka babu al'ummar da ta samu wannan in ba al'ummar manzo Allah ba amma mu an bar mana hatta yi gargira har wannan al'umma ya gangari mutuwa lokacin da Azrailu ma zai zo yana dragin da Azrailu an gane da fitar ransa amma a wannan lokacin ba kullum masa kuma tuba ba a wannan lokacin ba wani a wannan daimir din nan ba zai tuba ba Allah kuma ya kafi tubansa kuma ya mutu ta'iban mai tuba kuma wanda aka kafi tubansa a wannan lokacin kaga babu wanda Allah yawa wannan in ba sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba sannan wannan kofar tuba da ake maganan nan an gane kenan ko ai wannan kofa su ba sun ce sunar kofar sunar manzon Allah ne saboda haka kofar tuba da za a kulle din nan ana nufin ma'ana kofar tuba da sunan annabi ke rubuce a cikinta in an kulle ta shi kenan daga nan Allah ba zai sake karban tubar kowa ba kuma ya kulle kofar kenan sai za ki kansa ma nabiyyu taubati annabin tuba kuma alqur'ani ya ga mana walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadu Allah tawwabar rahima kaga annabi sallallahu alaihi nabiyyu tawbati ne saboda Allah ya ce da lokacin da suka zalunci kawunan sunnan ja'uka su zo gaban ka nan Muhammadu in sun zo gaban ka zuwa gaban annabin nan da ake maganan nan ana maganan zuwan gaban annabi kana hayyan aw mayyitan in annabi yana da ransa ka iya zuwa gaban manzo Allah ka ni Allah tuba ka ce annabi ya roƙa maka Allah ya zuba ko ko da bayan kokor manzo Allah ne Allah ya azubta ka da zuwa Madina ziyarar manzo Allah kana zuwa rodar manzo Allah zazan bayan kaiwa annabi sallama assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kai wannan sallama in dama ta ba yi ka bai ka yi da dosasin da tara kafin ka shude daga wannan gon in dama ta ba yi sai kai wa annabi sallamomin nan sai ka karanto sirru ziyaran ka bayan nan ga Abubakar nan ga Umar nan in dama ta ba yi kai wannan sallamomin nan ma sai ka sha Allah dama Allah ya fada walau annahu izzalama mu zau jawuka ni dama ni dama zalimu li nafsi ni li nafsi ne dama ni na zalunci kaina waye ba zalunci kansa ba akwai wanda zai zo gaban manzon Allah ko waye shi ba zalimu li nafsihi bane ai ko waye kai in dai ka zo gaban annabi kai a lokacin zalimin nan suka ne in ka bar wurin ka shiga cikin al'umma ka lokacin shikenan ka zama shiga cikin mukutasidin ko sabiqu bil khairati bi iznillah amma dai a gaban annabi dai kai dai zalimin nan suka ne ko kai waye ko kai waye ba wariya an gane kenan ko hatta sayyidina abubakar a gaban annabi zalimin ne nan su yi ne to wa zai iya akwai mai iyawa ne in annabi ya tsaya yi sallah zai ya kwatanta yin wannan sallah haka wanda ba zai iya yi yin wannan sallah ba zalimin nan su yi ne an gane karatu na haka abin yake shine ma'anar ba na nufin wata ma'ana ba kowa a gaban manzo Allah ka ciyayye ne wanda haka kowa ya zo nan wurin zalimin nan su yi Allah ya kwanta wanda ya zalunci kansa an gane kenan ko an gane in sun zo gabanka su nemi Allah gafara sannan su nema daga gare ka kai annabi Muhammadu ka nema musu gafara a wajen Allah in aka yaka za su samu Allah mai karban tuba ne ko mai jin kai ne kuma a ko yanzu nan in ka je da cikin ladabi ka tuba ka nemi Allah gafara ka nema annabi ya nema maka a yanzu yanzu na zai nema maka ba za ka bar rautan manzon Allah ba sai ya nema maka ai bayan Allah da yawa sun sun gwada sun tabbatar har akwai waɗanda ma suka gwada annabi ya aika a ji a gaya masa Allah ya gafata masa sai an yi wannan duka gaba ɗaya an gane nan isan na al-Imam al-Usbi kullum ana karantawa ko ba haka ne wannan balarabin ƙauyen nan da ya zo wajen ziyara manzala ya ziyarar sa an gane kenan ko ziyarar Rasulullah Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum jawuka wastaghfirullah wastaghfirullah wa rasuluhu wajalla tawbar rahima wala ka ni na tuba ya rasu ka nema mun gafara a wajen Allah shi kenan kawai sai ya juya abin sa ya tafi mamul wutbi yace sai na yi mafarki take sai na ga manzon Allah da annabi ce kai sauri wancan balarabin kauyen nan ka je kai masa albishi Allah ya karbi tubansa kuma ya gafarta masa har gaba da gobe sunnan tana nan ba tanzaj ba tanzajiya bace walan tajida li sunnatillahi tahwila yana nan sunnar sai dai in mutum bai san girman manzon Allah ba duk da akwai masu inkari irin wayannan abubuwan Allah kiyaye mu mun gode Allah da bai sanya mu gashin masu inkari ba ya sanya mu gashin masu yaqini shine abin gode wa Allah kansa wanda haka manzo Allah annabin tuba ne ta wannan hanya da sauran hanyoyi wa nabiyul malhama sannan kuma annabin daga ne annabin da ake fukawa da shi a filin daga ne an gane ai ai sai da Ali ibn Abi Talib yana faɗa kunna iza hamiyal wadisu ittaqaina bi rasulillahi ana kiran mu farada jarumai sadaukai a wajen yaki kuma daga san ne a gane irin zai na umaru wanda annabin ma ya kalle zai ce masa abu harfin kai baban zaki ne an gane ki haka duk jarumtan zaki kai ubansa ne a jarumta a kako za akwai jarumi ko ko amma bin mamaki waɗannan sahabban duka gaba ɗaya masu ji da jarumtan fa masu jarumtan ne abin mamaki suna cewa in muna filin daga in filin daga ya dumama ya tirara ya zafafa ya kunana an ganin kenan ko ta ɗauki bala'in zafi alaƙa kowa gaba ɗaya dukkan wanda yake jin shi jarumi ne bar jenin sadauki ne ya ce ba mai iya turawa gaba bayan manzan Allah muke dawa mu laɗe. Ita kai na ji Rasulullahi. Mu yanzu kanmu kare kanmu muke da manzo Allah kawai. Wa huwa aqrabu minna ila al Kuma ga annabi a lokacin ya ci kusa da kafirai a kanmu. Gashi ga kafirai mu kuma nan ta bayan manzo Allah. Saboda jarun tarin da manzo Allah. Amma bi mamaki annabi ba ya zo ya kashe mutane a filin daga bane. Ya zo ya farazana ne kawai. an gane kenan ko ai barazana an gane dan a musulunta an gane karatuna dan a musulunta kuma ana samun irin wannan ko wani sa wani wani wani kafirin ma sai an daga takobi sama za a tare shi sai kalmar shahada na ba bida yake so kenan kawai ya dai tsira kamar yadda muka faɗa a baya saboda haka annabi annabi ne jarumi an gane kenan ko annabi jarumi ne sadauki ne sallallahu alaihi wa sallam sadauki ne annabi in ya tsaya a nan inda duk duniyan nan kafirai ne ba zai yi motsa baya ba a annabi ya taba yin baya yaki ba a kakakaka bai taba ba bai taba sai dai gaba amma ya bar position da yake kansa ya yi baya saboda neman kare kansa ko wani abu bai taba yi ba bai taba yi ba saboda jarumta da kama ba Allah kuma ba wanda ya kai manzan Allah mana a sanin salon yaki ya fi kowa sanin salon yaƙi kuma ya fi kowa kuma iya yaƙi saboda ƙwarewa irin ta manzo Allah ba ai mayakan da suka gabata a baya Allah bai halatta musu ganima ba amma annabi Allah ya yarda ya yaƙi kuma ganimar yaƙin ma an halatta masa ba ya ci kuma al'umma sama su ci kuma kafin shi ba taɓa halatta mu kowa ba kuma annabi shi ne ba wanda in ya fito filin yaƙi yanzu nan ba sai ka ga Allah ma ya turo mala'iku ma su ma zo su yi ta shawajawar dan kawai dai a nuna dai ba dai yaƙin ake so a yi ba in ba haka ba ai daga sama mala'ika in yi tsawa ma a mutu daga sama ba sai ya sauko ba mai daga sama ma kawai ko fifita ya musu mai zin ba su mutu so da haka manzara sallama annabi ne na yaki domin a nuna mana jarunta an gane ba a so musulmi ya zama bai da wani abu na jarunta sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake so yaro in an haife shi ma a koya masa yadda ake iwo a ruwa a koya masa yadda ake jifa a koya masa yadda ake abubuwa an gane kenan ku ana bukata abubuwa da wanda yanzu ba romo da su amma ana bukatan akwai ma yaro irin wannan abubuwan yasa iyayen mu da a bariki in sun aiki yaro haka ya dan fara wa sai a tura shi kauye wai dai koyo wasu abubuwa a kauye yadda ake hawa bishiya an gane yadda ake saukowa yadda ake gudu an gane yadda ake abubuwa da da dama da yadda ake iwo a ruwa da a kauye za a samu wannan an gane da sauran da abubuwa irin wannan za a ce daga baya ya dawo kaga ya dan san wasu abubuwa yasa manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama aka bashi mana reno aka ba da renansa wajen Halimatu Sadiya kuma can kauye din ne saboda dalilai masu yawa saboda ba yadda mu zauna ba mu san komai ba sai shin shayi sai cin taliya kawai ba mu san komai ba sai fasa kwai da kuma chief da kuma jawo cinyan kaza mu kawai abinda muka sani kenan hutu yin yawa ai ba kyau kuma yi wata rana kuma wani abu ya taso kuma wanda ana neman gudun mawanka ya za yi gudu daga nan zuwa can kawai ka fara haki training ma babu an gane aiko mhm wannan ba a san wannan ana so a samu wani abu na jarunta a cikin mutum ko ya yake ko ba yawa da a samu dai wa nabiyyu rahma kuma daga cikin sunayen manzo Allah akwai nabiyyu rahmati ma'ana annabin rahma annabin jin kai yadda muka faɗa a baya duka dai maimaitawa ne annabi rahma ne ga dukkan halitta gaba daya rahmatun kulluhu gaba ɗaya annabi rama ne alayhi salatu wassalam wayurwa ana rawaitowa a wasu ruwayoyin hadisan an gane a maimakon nabiyul rahmati ana rawaitowa nabiyul marhamati nabiyul marhamati an gane ai ko maimakon nabiyul rahma ana iya cewa nabiyul marhama duk ba laifi duk ɗaya ne nabiyul rahma nabiyul marhama duka dai annabin jin kai ne gaba ɗaya nabiyun rama annabin jin kai nabiyun marhama annabin jin kai da har yanzu kuma warraha da kuma hutu yadda muka faɗa ɗazu a baya annabi annabi ne na hutu Allah ya turo shi dan ya hutar da mu gabarin abubuwa da dama na nauye-nauye da aka ɗaura ma al'ummatan da suka gabata mu ba romu da waɗannan nauye-nauyen an gane kenan ko ba wani nauyi an sauƙaƙa mana in za mu yi sallah wanda ya kai mil arba'in da takwas aka sallah mai raka hudu sai mu yi raka nawa raka biyu an saukaka ko ba saukaka ba an hutar da mu ko ba hutar da mu ba an hutar da mu in watan azumi ya shigo ba ka da lafiya ka sha ruwa an hutar ko ba hutar ba in tafiya ta kama mai dan wahalarwa ai ya ka ci abinci ko ba ya ka ci abinci ba lalla hutu ne ko wahalarwa duka dai hutu ne dai duka gaba daya haka duka dai shi ne ma'anar nabiyun raha ba na annabin hutu an gane annabin da ya zo ya hutar da al'ummansa an gane gabanin wahalallun abubuwa da dama alayhi salatu wassalam wa kullum kowanne dai a cikin wayannan ibarora da nabiyyu rahmatu da nabiyul marhama shaukar yake sahihun dukkan su ingantacce ne insha Allah in Allah ya so ba iskali dan kaji an ce nabiyyu rahmati an ce nabiyul marhamati haka doka akwai iskali kullun sahihun kowanne ya inganta insha Allah in Allah ya so wa yusamma wa ma'ana al-muqaffa ma'ana na al-muqaffa ma'ana shine ma'anar al'aqibu na ƙarshe in an ce al-muqaffa abin bi ana nufin ma'ana annabin ƙarshe wanda shi ya bi annabawa da manzannin da suka gabata shi kuma yanzu ba wani annabi da ke biyowa bayansa ya kulle wa khataman nabiyyi kenan wa amma nabiyyur rahmati wa tawbati amma annabin rama da na tuba eh ai mun fasara kana ina amma lal muqaffa ma lal aqib shine annabin karshe wa amma nabiyur rahmati amma annabin rahma wat tawbati da kuma annabin tuba wal marhamati da annabin jin kai warrahati da kuma annabin hutu wannan duka Allah ya fassara wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mam aiko ka ba wace dan ka zama rama ga talikai gaba daya kaga nabiyu rahmati wal marhamati kenan wa kama wasafahu Allah yadda Allah subhanahu wataala ya siffanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bi annahu cewa shi manzo Allah yuzakkihim shi zai tsarkake yahudu da nasara wa yu'allimuhum alkitaba ya kuma karantar da su kuma littafi wal hikmata kuma ya karantar da su hadisan sa wa yadin ya shirye da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madareci kaga ya tabbata annabin tuba kenan an gane ya karantar da su ya tsarkake su an gane ya koya musu kuma alqur'ani ya koya musu kuma sunna ya shirye da zuwa ga hanya madareci wa bil mu'minina ra'ufur rahim kuma alqur'ani ya ambace shi a cikin alqur'ani annabi mai jin kai ne mai tausayi ne amma ga mu'minai a wajen mu'minai annabi mai tausayi ne kuma mai jin kai ne kamar yadda yazo a cikin suratul tauba wannan duka yana ƙara fassara maka almarhama da kuma arrahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala annabi ya faɗa fi sifati ummati a cikin siffanta al'ummansa cewa innaha ummatun marhuma hakika wannan al'umma al'umma ce abin yi wa rahama annabi yana cewa inna ummati hadhihi ummatun marhuma an gane laisa alaiha azabun fil akhirah innama azabuha fid dunya annabi yace al'umma ta al'umma ce mai yawan zunubi kwarai da gaske inna azi umma lalle wannan al'umma al'umma ce wanda laisa la azabun fil akhirah wanda ba wata azaba da ake mata a lahira in an je lahira wannan al'umma ta ba za a yi mata azaba ba innama azabu a fi duniya kadai azabar ta a cikin nan duniya ake yi an gane kenan ko shine ɗan abin da ake samu yanzu an gane ɗan bindiga daɗi wai ɗan bindiga ne wai bindiga fa daɗi ne dama shi wai ɗan bindiga daɗi wai yake muku bindiga na daɗi a wai ɗan bindiga daɗi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ina ba da mu ji wannan da sauran abubuwa irin wannan na kashe-kashen nan dai annabi yake to ita ce azabar wannan al'umma a nan duniya amma in an je lahira ba ta da azaba amma a nan duniya dai kam dai irin wa'annan kashe-kashe da matsalola irin wannan da lalle kam ba za a rika dan fasa su ba akai akai zai rika faruwa kamar yadda muka faɗa a baya annabi ya roki Allah abubuwa guda uku an bashi guda biyu amma ɗaya ba aka ce wannan kan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka wannan al'umma kaga al'umma ce abin yi wa rahama ummatun marhuma al'umma ce abin yi wa rahama kaga ya tabbata annabin al'umman kenan ne nabiyyu rahmatu kenan ai nabiyyu rahmatu kenan annabin rahama kenan kuma nabiyyul marhamati kenan ai wa qala Allah ta'ala fihim kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan al'umma wa tawasaw bis sabri ku rika yi wa junansu junanku wasiya ku rika jan kunnan junanku bi sabri da yin hakuri akan bin Allah da yin hakuri akan rashin saba wa Allah da kuma hakuri akan bala'i wannan sune hakuri kashe uku bin Allah sai an yi hakuri saba wa Allah ma sai an yi hakurin ba haka ba ba za a iya barin sabon Allah ba sai an yi hakuri sannan bala'i in ya zo ma nan ma sai an yi hakuri saboda haka ku rika yi wa junanku wasici da yin haƙuri wa tawasau bil marhamati kuma kuma ku rika yi wa junanku wasiya da jin kan juna talaka ya jin kan mai kuɗi ya ji kan talaka ko ba haka bane eh me shi ya ji kan mara shi an gane babba ya ji kan karami sarakuna su ma su ji kan wa talakawansu a daina haɗa baki da su ana cutan talakawa kada ya zamanto ana zuwa ana cinikin talakawanku da ku a biya, ku kabi kudi ku sa a junanku, ku ba da dama ana kashe talakawa. An gane, wasu sarakuna duk abin da ke faruwa wasu ƙauyakun nan, wallahi da sa hannun a ciki. Ko ba haka wani, ai duk ba wa da san wannan bai za ka san nan. Ai mutane da yawa sun san wannan karatun yanzu, karatun ya riga ya fi rana bayyana yanzu. Manyan sarakuna su daina yin wannan. su ma manyan jami'an gwamnati su ma su daina yadda an gane wasu a waje ko a wasu wurare na haɗa kai da su an gane ana kashe al'ummanta saboda wasu 'yan daloli da ake baku ku daina wannan ba shi da kyau za a gamu da Allah za a mutu abinda aka tara za a bar ma 'yan baya kai ku za ka je ka tinkari isari a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da kuma amsa tambayoyin da ba za ka yi amsawa ba ya za ka yi da kanka da kwanciyan da baka san ya ƙarshen kwanciyan ba bayan kwanciyan kuma akwai abubuwa da yawa da zai biyo baya kuma saboda wani mata'un kalil jin daɗi kaɗan kai da ka kai shekara hamsin sittin sai yanzu ne za a zo a sayi talakawa talakawanka ba ka wasu ‘yan daloli don ka yi shuru kawai a yi taɓarna wannan duka ba kyau ku rika yi wa junanku wasiya da tausaya wa junanku su ma ma'aikata zama to suna tausaya wa ababen kiwonsu domin ma'aikata su kamar makiyaya ne an gane kenan ko al'umma su ne abin kiwonsu ‘yan sanda kenan sojoji kenan da sauran dai makamantansu masu ɗamara har ma wanda ake kira yanzu ‘yan mai ake kiran su jtf ne kuma ne su ma duka dai gaba ɗaya dai sun shiga dai an gane yi wa juna wasiki da tausayawa har ka tausayawa su ma malamai su rika tausayawa waɗanda ake tare da su an gane kenan ko a daina kora mutane zuwa wuta ud'u ila sabili rabbika bil ikmati wal mau'izati al hasanati kira ana yi ne zuwa ga hanyar Allah da hikima da wazoza masu kyau da wazoza masu kyau ake yi an gane kenan ko eh ba da tsangwama ba ba da tsanani ba ba da tsanantawa ba ba da kuma nuna wani abu daban ba ah kai ma da kake wa'azin ai baka tsira ba kai ma din da kai mai wa'azin da kai da wayanda ake wa'azin duk ana cikin babin raja'i ne wal khawfi kowa na cikin babin raja'i ne kauna da tsoro kai ma kana tsoron rahama Allah kuma kai ma kana tsoron azaba Allah su ma wayanda ake wa'azin ba su nan ba wanda haka yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunfiru an gane a sauka kakara tsananta a nika mutane albishir a daina koran mutane a daina maza maza a rika ana dora mutane kaulasan a daina gaggawan dora mutane kaulasan da shi mai ruwa da abubuwa dai makamantan irin wannan kai ma ka zama mai tawatu ga Allah baka sani ba yanzu ko ka san lamarinka baka san gobe ya zai zama ba jibi baka san ya zai zama ba ƙarshen rayuwarka baka san ya zai kasance ba wanda haka dai ta kowane janibi dai a sauƙaƙa kuma a tausaya wa juna an gane wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama a rika yin wasici da hakuri a rika yin wasici da kuma jin kai ma juna an gane shi yasa ma annabin wannan al'umma ya zama nabiyur rahmati wanda an umurce mu da tausaya wa junanmu an gane shi yasa annabin mu ya zama nabiyur rahmati ya zama nabiyul marhama Allah ya datar da mu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yan wa lokacin mu ya riga ya cika anan zamu dakata insha Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah mai kowa mai komai kuma ya kai mu gobe a ranar daura karatu kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu tashi a inda muka tsaya insha Allah Allah ya kiya mana imanin mu Allah ya kiya mana addinin mu Allah ya kiya mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu da shekhannan mu Allah ya ba mu albarkan iyayen mu da malaman mu da shekhannan mu albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu damina mai albarka Allah ya ba mu damina mai albarka Allah ya ba mu damina mai albarka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wajen mu albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ba mu dacewa a cikin azumin mu Allah ya ba mu dacewa a cikin tsayuwar mu Allah ya ba mu dacewa a cikin addu'o'in mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya kara mana soyayya ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hada mu da manzo Allah baccin mu da kuma fadaken mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi bi zati wa bi sifati wa kullana fi sa'ir al halati sabbit qulubana ala al iman وارشادنا لعمل الإيسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واذل لكل من إلينا آسنا وجازه أن الجزاء الآسنا للمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قد حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وقاد بالخير لنا وعممه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين